أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun karanta wato aya ta 138 zuwa 141 ko wanda muka yi tarjama tare da cewa insha Allah yau su za mu sake nanatawa mu tashi daga waɗannan ayoyi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna takwas ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da takwas ga watan uku shekara ta 2000 225 ميلادية بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون طيب الله تبارك وتعالى يتي سبغة الله أنا شن سبغة أنا نفرين كوتلي a mai da tufafi a canza masa kala wannan shi ake cewa sibga to abinda ake nufi shine addinin Allah malamai suka ce ana cewa addinin sibga ne saboda yana mayar da wanda ya riko da shi tasirin addinin sai ya sa wannan mai addinin yanayin jikinsa ma ya canza daga wanda yake bashi da addini shi sa ake cewa addini sibga amma ana shin kalmar sibga ana nufin rini ko tiri na fata an gane Allah ta ce sirdat Allah addinin Allah wa man ahsanu min Allah sirda waye ba Allah waye fa Allah tabaaraka wa ta'ala kyakkyawan addini babu addinin Allah shine addini mai kyau wa nahnu lahu abidun kuma mu ga shi Allah tabaaraka wa ta'ala abiduna masu bauta ne ma'ana masu biyayya ne ga Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kulka ce da su atuhajjuna fi Allah yanzu kuna jayayya da ni ne cikin sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali shine ubangiji wato ubangijinmu kuma shine ubangijinku wa lana a'maluna sakamakon ayyukanmu gare mu yake wa lakum a'malukum kuma sakamakon naku yana gare ku lakum dinukum waliya din kenan addinin ku yana gare ku namu kuma yana gare mu ladan ayyukan da muka yi mu za mu girbi wannan hakanan laifukan da kuka yi na kafircewa addinin Allah ko za ku girbi wannan wa nahnu lahu mukhlisun kuma mu dai addinin ku na gare ku na gare mu mu kuma wa nahnu lahu mukhlisun mu gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala ba ma yin shirka masu ikhlasi addinin mu muna yi ne domin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce am taqulun am din nan malamai suka ce mimun din sula ne ma'ana a taquluna shin yanzu kuna cewa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara yanzu kuna cewa annabi ibrahim alaihi salam da isma'ila da ishaq da yaqub da jikokinsu kanu hudan aw nasara sun zamto yahudawa ne ko kuma nasarawa mana ku yahudu kuna cewa waɗannan annabawan Allah din yahudawa ne kuma nasara kuna cewa waɗannan annabawan nasarawa ne sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qul kace da su a antum a'lamu amillah ku ne kuka fi sani ko kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shi Allah ta'ala da yayi annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub da jikokinsu kuma yayi ku shi ya sanin cewar waɗannan bayan Allah wannan addini suka yi ko kuma ku kuka fa Allah ta'ala sani kaga amsar shine ne Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani subhanahu wa ta'ala kuma ya bayyana muku cewa su din fa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman shi ba ba yahude ba ne kuma ba ba nasare ba ne shi yana tsaye ne akan addinin musulunci ya kaucewa ya karkacewa dukkanin sauran addinai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waman azlama na'am yace wal asbab kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wama Allahu bi gafilin amma ta'malun Allahu tabaaraka wa ta'ala ba arabkane yake ba dangane da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allahu tabaaraka wa ta'ala yana gani yana sane da duk aikace aikacen ku tilka ummatun qad khalat waccar al'umma ce ma'ana jama'a ce su annabi Ibrahim jama'a ce qad khalat wacce ta riga ta gabata laha ma kasabat sakamakon abin da ta aiwatar waccar al'umma yana gare ta walakum ma kasabtum kuma kuma sakamakon abin da za ku aiwatar yana gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da kuke aiwatarwa ba an sake nanata wannan aya saboda taukidi a sake karfafa magana cewa kowa fa abin da yayi zai samu ba dama laifin wani ya hau kan wani na'am
سيقول السبحان من الناس ما ولاهم عن ملتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون hayyakallah Allah tabaraka wa ta'ala yace sai ya kulu subha yanzu kuma zaka ji jahilai suna cewa wannan ayar ta ƙarshe da malam ya karanta to ita ce farkon maganar shi yasa na so ya karanta mana har zuwa waccan wato qad nara taqalluba wajhika ita ce farko kafin wannan sai ya kulu subha domin ayoyin alqur'ani waɗansu zaka samu wacce take kan kissa din tana baya in ba a karanto daga waccar ba sai kaga ka kasa gane abu kamar wato waɗansu ayoyi na maganar uh, kisan kai da aka yi na cikin suratul baqara din nan lokacin annabi Musa wa idh qataltum nafsan fadaratu biha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun kaga ayoyin da suke wato ayar da take kan labarin ita ce daga ƙarshe idan baka karanto ta ba sai kaga kuma abin da fito a fili ba wallahu tabaraka wa ta'ala yace sai yaqulu sufaha'u minan nas yanzu zaka ji wawaye suna faɗa daga cikin mutane wanda suke jahilai ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su daga alqiblar su da suke kai ma'ana me ya juyar da annabi da sahabbai daga kan alqiblar su qul allahu tabaraka wa ta'ala ce kace lillahi al-mashriq wal maghrib kace ai da da gabas da yamma duka na Allah ne yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku al'umma zababbiya litakunu shuhada 'ala nas dan ku zamto masu wato shaida akan sauran jama'a mana akan sauran al'ummomi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida manzo kuma ya zamto mai shaida a kanku wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha Allah yace ba mu sanya al-qiblat da ka zamto a kanta ba illa li na'lama man yattabi'ur rasul sai dan mu bayyanar da wanda zai bi zai yi biyayya ga manzo mimman yanqalibu ala aqibaihi daga wanda zai koma akan daga-dagansa ya bar addinin musulunci ba wa in kanat lakabiratan tare da cewa juyar da mutane daga kan alƙiblar da suka saba lakabiratan lalle yana da nauyi yana da tsanani illa alal ladina hada Allah sai dai a bisa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da su wama kana Allah li yudhi'a imanakum Allah tabaraka wa ta'ala bai zamto wanda zai tozartar da ladan sallar da kuka yi bada imanikum bai zamto mai tozartar da imaninku ba ma'ana sallolin da kuka yi a baya ba inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle allah tabaaraka wa ta'ala ga mutane mai tsananin tausayawa ne kuma mai rahama ne gare su qad nara taqalluba wajhika fis sama haqiqa muna ganin jujjuyawar fuskarka a sama mana kana ta kallon sama kana fatan a juya maka alqibla Allah ta'ala yace falan walliyannaka qiblatan tardaha lalle zamu juyar da kai zuwa ga alqiblat tardaha da kake so fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juyar da fuskarka bangaren masallaci mai alfarma ma'ana bangaren Ka'aba wa haythu ma kuntum duk inda kuka kuka zamto kuka kasance fawallu wujuhakum shatrahu ku fuskantar da fuskokin ku shatrahu bangaren sa wa innal ladina utul kitab lalle wanda aka ba su littafi la ya'lamuna annahu al-haq la ya'lamuna annahu al-haq lalle suna sanar da cewa shi din fa gaskiya ne min rabbihim daga ubangijinsu wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allahu tabaaraka wa ta'ala ba arabkane yake dangane da abin da kuke aiwatar ba kuke aiwatarwa ba Allah ta'ala ya san cewa kun san gaskiya ne kuma kuke jayayya annabi sallallahu alaihi wasallama da yana kallon Ka'aba ne yana yin sallah lokacin yana makka ana kallon ka'aba ana sallah ana yin hijira zuwa madina sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi cewa ya kama kallon baitul maqdis wato filistin kenan idan to can ne alqibla ba ainihin ka'aba ba a cikin wannan akwai hikima daga Allah tabaraka wa ta'ala madina da yawa mazauna madina a wancan lokacin yahudawa ne su kuma yahudu alqiblar su ita ce wato baitul maqdis can kudus da bana ɗin filistin ɗin to idan ya zamto su can ne alƙiblarsu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallah shi ma yana kallon can za a sami sassauci da kuma wato daidaito tsakaninsu sai zamto ba za su zafafa adawa tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga su kuma sune yan gari sune yan gida to hikima ta Allah tabaaraka wa ta'ala sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon wannan wato baitul maqdis a matsayin alqibla idan za a yi sallah yayi kimanin wata 16 zuwa wata 17 yana kallon baitul maqdis a matsayin nan ne alqibla to daga baya sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama cewar ya daina kallon baitul maqdis ya ci gaba da kallon ka'aba to yana masa wahayin haka din sai Allah ta'ala ya ce tunda ya san halin mutane shi ya halicci mutane sai ce sai ya kulu sufaha yanzu kuma zaka ji jahilai suna cewa minan nas daga cikin mutane ma wallahu ne ya juyar da su su zuwa shi annabi da sahabbai an qiblatihim allati kanu alaiha daga alqiblar su da ta kasance a kanta me ya juye da su kuma zaka ji su jahilan cikin yahudu da sauran wanda ba su yi imani ba suna cewa me ya juyar da su kuma ai addini ya zama wasa kenan da suna kaza in sun koma kaza sai Allah tabaaraka wataala ya ce kulka ce da su lillahi mashriqul maghrib ai ga Allah ne na Allah ne duka al-mashriqu ma'ana bangaren da rana take kullowa bangaren gabar wal magaribu da kuma bangaren da rana take fadawa bangaren yamma ai duk na Allah ne kuma ana nufin da aka ce gabar da yamma ba a nufin wai banda kudu da arewa dukkanin na Allah ne sai dai wasu ayoyi sukan zo alqur'ani a ambaci bangaren abu ana nufin duka sauran bangarorin cewa gabar da yamma ana nufin har da kudu da arewa saboda tunda na sane in ya ga dama sai ya ce a kalli can in ya ga dama ya ce a kalli can ai duka na sane subhanahu wataala qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka ce duka mahudar rana da mafaɗarta duka na Allah ne ya hadi man ya sha ila siratul mustaqim Allahu tabaaraka wa ta'ala shi yake shirye da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya ya Allah ta'ala ka shirye da mu zuwa ga hanya madaidaiciya shi yasa kullum musulmai suke karantawa cikin salloli ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku al'umma madaidaiciya muka sanya ku ku ne al'umma madaidaiciya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama shugabannin yahudawa suka samu mu'az bin jabal suke cewa da shi manzon ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai bar kallon alƙibla mu ba wato wato baitul maqdis kenan sai dan hasada subhanallah suke cewa kuma mu alƙiblar mu ma'ana baitul maqdis ita ce alƙiblar annabawa gaba ɗaya lallai shi manzanku ya san cewa mu ne al'umma wacce take adalin bainan nas mu ne wanda muke tsaka-tsaki tsakanin mutane in ji su yahudu suke gaya wa mu'azumin jabal mu'azumin jabal yake gaya nan sallallahu alaihi sallama haka sai Allah ta'ala saukar da wannan aya wuka zalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku wato al'umma madaidaiciya. Allah tabaraka wa ta'ala bai ce wa zalika ja'alnakum ummatan wasatan ba sai ce wa kadhalika aka kawo ta kafin malamai suka ce wannan kafin din da tashbih ne wato wata kamanceci ne ake yi ko kuma ana sake nanaci akan wani abu da ya wuce kai suke cewa eh addu'ar da Annabi Isma'il yayi cewa ya ubangiji ka sanya mu musulmai laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka to sai Allah ta'ala da ya amsa wannan addu'a sai ya sake cewa waka zalika ja'alnakum ummatan wasala kuma ha'ilau kamar haka kamar yanda muka amsa waccar addu'a muka kuma sake domin annabi Ibrahim ya sake yin addu'a cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ya ubangiji ka tura musu manzo daga cikin su dan cikin su kuma Allah ta'ala ya amsa ya aika manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa to haka nan kuma kamar haka ha'ilau ja'alnakum ummatan wasatan muka sanya ku kune al'umma madaidaiciya ana nufin zababbiya ku kuka fi kowace al'umma a cikin sauran al'ummomi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatankwacin wannan al'umma da ahlul kitabai da yahudu da nasara kamar mutum ne ya dauki dan aiki sai ya ce waye zai mun aiki daga fudowar rana zuwa sallar azhar zan ba shi kaza sai yahudu suka ce gamu sai suka aiki har wannan lokaci din sai nasara suka zo su kuma aka ce waye zai aiki daga azhar zuwa la'asar akan kaza suka ce gamu suka zo sai aka ce waye zai aiki daga la'asar zuwa faduwar rana sai musulmi suka ce gamu da suka zo su kuma sai suka yi su kuma waɗancan sun yi fashal dukkaninsu ba su gama zuwa abin da aka bukata ba suka ce sun gaji sun kyale ma ladan ba za su iya yi ba su kuma wanda suka zo daga baya sai aka ce waye zai yi daga la'asar zuwa magariba zuwa faɗin rana kenan sai suka ce gamu aka ce to duk wanda zai yi wannan za a riɓanya masa abin da aka yi alƙawarin za a bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku din ku ne na ƙarshe na farko din nan sune yahudu na tsakiyar nan sune nasara ku din kuma ku ne wannan na ƙarshe ku kuka aiwatar da aikin kuma ku aka yi alƙawarin riɓanyi aka bayar wa riɓanyi kuma lokacin ku ya fi na kowanne gajarta domin daga bayan da asar zuwa magariba kaga ya fi gajarta to kuna ku ɗan kaɗan ne ayyukan kuma ladan ku na da yawa wannan al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku al'umma zababbiya wasat ana nufin adal ta tsakiya kuma abinda ake nufi shine zababbiya an zabi wannan al'umma an fifita ta akan sauran al'ummomi wannan ba karamar falala bace domin waɗansu al'ummomin musulman cikinsu za ka ga waɗansu abubuwa sun fi ƙarfin in yanzu ne sai ka ga akwai tsanani a ciki misali a wanda suka gabata ba sa yin ibada sai a inda aka kewaye gurin ibada kawai ko da wani hali ya kama to ba zai yi ka yi a karɓa ba in kai kayi laifi sai ka je inda aka kewaye lokacin nasara inda za ka yi bauta sai ka je inda aka kewaye kawai kanisa sai ka je church ba dama ka yi a gidan ko yanzu ka ga mutum zai yi sabis a gida ne a masa yi a gida amma musulmi in ta kama da wani dalili ko larura ko a asibiti ko a gida ko a gona duk inda ta kama ka manzo na ce an bani ababe guda biyar ko guda shida wanda ba a biyo kowa ba kafin ni daga ciki yace nusirtu bi ru'ub masirati shahrin an taimake ni ta hanyar jefa tsoro a zakatan abokan gabana tsawon wato tsawon tafiyar wata guda tsakanina da su idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ga ko tsakanin saratar tsakaninsa da waɗansu masu gaba da shi tsawon wata guda za su fara jin tsoronsa yace kuma waju ilat liyal arda masjidan wa tahura an sanya mun wato ƙasa ta zanto masallaci kuma a bar yayi tsarki duk inda sallah ta kama mutum kawai yayi sallah in babu ruwa ka yi taimama in babu abin shimfiɗa ka yi a ƙasa in ma da abin shimfiɗa ka yi a ƙasa dai kuma ya yi kaga duka wannan yana daga cikin bambancin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka muka sanya ku al'umma zababbiya ta tsakiya daidai waje annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amura sune na tsakiya din su ma'ana madaidaici sune sune wato mafi alkhairin al'amura wannan aya akwai wato balaga ta alqur'ani mai girma a ciki Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka muka sanya ku al'umma wato ta tsakiya ko kace al'umma zababbiya wanda wannan aya kuma ita ce aya ta 100 da da nawa da 43 143 143 sau biyu kuma shine 286 to ayoyin suratul baqara guda 286 din ne to kaga kenan ita ce aya ta tsakiyar suratul baqara kuma a cikin ta akai magana akan me akan tsakiya to wannan yana daga cikin balaga ta alqur'ani yana daga cikin ababen da suke tabbatar da cewa lalle alqur'ani fa daga Allah ne wannan maganar Allah ce ba wanda ya sai tsari irin wannan al'amura ne an yi magana akan an sanya ku ku ne al'umma madaidaiciya ta tsakiya kuma aka yi ayar ta zo a tsakiyar surar subhanallah Allah ta'ala ya ce lai ta kunu shuhada ala nas dan ku zanto masu shaida akan sauran mutane ranar alkiyama masu shaida akan cewar lalle annabawan su sun isar musu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa idan aka tashi alkiyama za a zo da sauran annabawa za a zo da annabi Nuh za a tambaye shi za a zo da sauran annabawa a tambaye su cewar kun isar za a tambayi annabi nuhu ka isar ya ce na isar sai a tambayi al'ummarsa cewa ya isar musu sai su ce a'a mu ba bai zo ba gashi kuma Allah ta'ala ce alam ya atikum nadhir mai gargadi bai zo ba sai su ce ma ja'ana min nadhir mu ai ba wani mai gargadi da ya zo sai a ce annabi nuhu alaihi salatu to kaji abin da suka ce jama'ar ka sun ce baka je ka kai musu manzanci ba alhali Allah ta'ala ya san me ya faru sai su ce sai a ce da shi annabi nuhu alaihi salam wane ne mai maka shaida sai ya ce muhammadu wa ummatu sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi muhammad shi da al'ummarsa su ne masu mun shaida cewa na isar da manzanci sai jama'arsa su ce yaya za su yi shaida alhali su da suka zo bayan mu su da basa nan lokacin da muka yi rayuwa kuma su za su mana shaida sai al'ummar nan ta ce mu wannan al'umma sai mu ce ya ubangiji ka turo da manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma ya zo da alqur'ani a ciki kuma ka bayyana mana cewar manzanni kowa ya isa so da kamin imani kuma lalle kowa ya isa tunda ka faɗa haka shikenan an kafa hujja akan su kaga kenan wannan al'umma ta zo ta zanto mai shaida wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala nas dan ku zanto masu shaida akan sauran al'ummomi akan sauran jama'a sai Allah ta'ala ya ce wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma ku din kuma wato manzo sai ya zamto mai shaida akan ku sai ya zamto kuma kuma manzanni wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shaida akan ku cewa ya fa isar muku duk wanda yayi sakaci bai yi addinin musulunci ba ko bai riki ka'idojin shari'ar musulunci da gaske ba to an riga an katse masa handari manzo dai wato manzo dai ya riga ya zo Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha ba mu sanya al-qiblar da kake kai ba wace ce al-qiblar da kake kai ana nufin Baitul Maqdis ko ana nufin Ka'aba da wace ake anan wasu malaman suka ce ana nufin al-qiblar da kake kai ana nufin wato Baitul Maqdis wasu suka ce a Ka'aba din ake nufi kowace ce Allah tabaraka wata'ala ya ce ba mu sanya alƙiblar da kake kai ba illa li na'lama man yattabi'ur rasul sai dai mu san to ana nufin sai dan mu bayyana ko kuma wasu malaman tafsiri suka ce illa li na'lama sai dan mu san sani na bada lada a sa mutum yayi abu domin idan yayi sannan a bashi lada amma Allah tabaraka wata'ala ya san me bawa zai aiwatar shi sa waɗansu magabata suke fasarawa cewa illa ni na'lama sai dan mu bayyana kaga da aka ce a daina kallon wancan alƙibla a kalli wancan kaga waɗansu sai suka yarda suka ma daina suka ce to kuma addinin ya zama wasa kenan ya za a yi da muna kallon kaza yanzu kuma a sake cewa kuma kaza sai suka bari irin masu zafin kai din wasu ma suka ce a tunda ne mun tabbatar daga Allah ne duk inda Allah ta'ala ce mu koma za mu koma ko an sake cin zaune mu za mu sake koma ko ai addinin Allah muke wasu daga cikin mushrikai daga cikin yahudun nasara suka samu daya ko wani adadi daga cikin sahabbai suke cewa da su lalle ku fa kuna kan addini wani iri ba na gaskiya ba domin wannan canje-canjen ya gwada cewar ba gaskiya bane ba da haka ba ku tsaya alƙibla ɗaya mana sai suke cewa a sai sabon suka amsa musu da cewa ai duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da shi to shine shiriya kuma duk abin da ya hana shine shiriya yanzu lokacin da yayi umarni mu kalli baitul maqdis wannan ne shiriya yanzu kuma tun da yayi umarni mu kalli ka'aba shine shiriya din idan muka ki ya ce mu kalli ka'aba muka ki muka kalli baitul maqdis to kallon baitul maqdis ne shine bata kallon wato ka'aba din shine kuma shiriya Allah tabaaraka wa ta'ala yace illa li na'lam man yattabi'u rasul mimman yanqalibu ala aqibai mutace wanda zai yi biyayya ga manzo mimman yanqalibu ala aqibai daga wanda zai juya akan digadigansa Allah tabaaraka wa ta'ala da ya kaddara haka waɗansu suka sauka suka yi ridda suka kyale addinin musulunci waɗansu kuma suka ci gaba da addinin musulunci har rayuwarsu ta kare akan wato addinin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah duk da ke cewa wato al'amarinta wa in kanat duk da ke cewa juya mutane daga wata alƙibla zuwa wata lakabiratan abu ne mai nauyi abu ne mai tsanani sai mai imani illa alal ladina hadalla sai dai akan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su su akan su kan wannan ba abu ne mai nauyi ba a wata aya Allah ta'ala ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin Allah tabaraka wa ta'ala yace ku kiyaye salloli da wato guda biyar da kuma sallar la'asar ko sallar asuba ku miƙe ku bauta Allah tabaraka wa ta'ala duk da ke cewa haka din yana da wahala sai akan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gamdakatar duk mutumin kware zaka ga cewa sallah bata dame shi ba duk wanda kuma akwai matsala cikin imaninsa zaka ga cewa sallah tana masa nauyi sai ji baya so kawai ta kula shi ake inda hali ma ba zai sallar ba amma inda mutane ne da yawa kara ce ya ki zuwa za ga ya tafi amma wanda yake akwai cikakken imani ko da shi kaɗai ne in lokaci ya yi za ka ga ya damu idan bai yi sallah ba to wannan akwai alkhairi ta tare da shi ken Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah tabaraka wa ta'ala bai zamto mai tozartar da ladan ibada da kuka yi a baya ba domin sun zo sun samu sahabbai suke cewa yaya kuma ƴan uwanku waɗanda da Baitul Maqdis suka kalla suka yi sallah yanzu kuma an ce a daina kallon baitul maqdis a koma kallon ka'aba kenan su yanzu sun yi asara kenan duk aikin da suka ba a ka'aba kenan sabai sai wannan abin ya kama tunanin wasu daga ciki suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suke tambaye sa ya rasulullah yanzu wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu shi ma yaya sha'anin su suke sha'anin waɗannan yake a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala irin su zurara bin najjar da irin su barra sun mutu kafin a koma kallon alƙibla to yaya yanayin su yake sai manzon Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala sa kansa da wannan aya wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah tabaraka wa ta'ala ba zai tozartar da ladan sallar ku ba duk wanda ya sallah ya kalli baitul maqdis kafin a koma kallon wato Ka'aba Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa to ba za a tozartar da wannan ladan ba ladan yana nan kamar Ka'aba din ya kalla yayi sallah tunda can din ma ai umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala haka nan kuma ladan sallar ku yana nan a taskance a cikin wato littattafan kyawun ayyukan wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim Allah tabaaraka wa ta'ala yace mai tausayi ne ga ainihin su mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama yana ta kallon sama saboda yana son wato a ce ya kalli Ka'aba kullum yana kallon sama ko mala'ika jibril zai zo da wahayi cewa ya koma kallon ka'aba ya daina kallon baitul maqdis shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace kad nara taqalluba wajhika hakika muna ganin jujjuyawar fuskar ka fi sama a sama kana ta kallon sama ko mala'ika zai taho Allah tabaaraka wa ta'ala yace falan walli annaka qiblatan tardaha lalle zamu juyar da kai zuwa ga alqiblar da kake so din ita ce ka'aba fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram yanzu kam ka fuskantar da fuskarka shatar al-masjid al-haram saitin masallaci mai alfarma mana saitin ka'aba bangaren da ka'aba take annabi sallallahu alaihi wasallama an masa wahayin wannan aya cewa ya kalli ka'aba wato an zo da ruwayoyi da yawa karkashin wannan aya da sun zo a cikin kuma hadisai da yawa malaman tafsiri sun ka kawo ƙarƙashin wannan aya cewa bayan sallar asuba ko kuma bayan sallar la'asar wato wani daga cikin sahabbai ya zo ya yi sallar da annabi sallallahu alaihi sallama ta la'asar ya tafi unguwarsu can bayan gari sai ya wuce ta masallacin kuba sai ga mutane suna yin sallar la'asar ɗin su kuma lokacin an riga an idar a masallacin annabi sallallahu alaihi sallam sai ga suna kallon baitul maqdis sai yake cewa da su ya ku jama'a an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi fa cewa a koma kallon Ka'aba limamin yana tsaye tare da mamu din bai daka bai ce wai bari a idar da sallah ba kawai sai ya juya ya koma kallon Ka'aba su ma kuma mamu suka juya suka ci gaba da kallon Ka'aba suka cika ta sallar su wato sun yi sallah da kibla biyu kenan da sun fara kallon Baitul Maqdis suka ƙara sallar suna kallon wato Ka'aba kaga imani ki ne irin na sahabbai ba wani magana to bari mu idar tukunna mu sami tabbas daga ina ne tabbas mu je mu tambayo aji hakan ne ko ba haka bane ya al'amarin ne yake kawai tunda an ce an yi wahayi a koma kallon Ka'aba kawai suka juya suka ci gaba da kallon Ka'aba Allah tabaraka wa ta'ala yace fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juyar da fuskar ka setin masjid al-haram idan aka ce seti ba lalle ya zama jikinsa ba a setin bangare ana nufin bangaren da yake yanzu Ka'aba tana gabas idan yanzu muka yi sallah anan ai ban mu da tabbas tsayawar da kowa yayi goshinsa yayi seta al-qibla wato jikin Ka'aba inda a ce la'alla za a ja layi daga inda kai tsaya kake sallah ko inda kai sujada watakila in aka je ya tsakaninka da Ka'aba ya kai nan da babal lukila ko ya kai nan da kafin ma da ke tsakaninka da Ka'aba fuskar ka ta wuce ta yi can wajen inda ya ka wuce saka Allah tabaraka wa ta'ala abin da yace shine wato ku juyar da fuskokin ku setin ba lalle ya zama a jikin wato setin jikin ginin ba ana nufin bangaren Allah tabaraka wa ta'ala mai sauƙaƙa al'umma ne inda an ce lalle kowa sai fuskarsa ta kai jikin ginin Ka'aba kaga ginin Ka'aba da kaɗan zai fi masallacin nan faɗi kaga an kowa sai an kai wannan akwai wato mushaqqa sai zamto kenan in za ku yi masallaci sai an zo an samu na'urori na zamani an tabbatar da direction yayi sai ti ko bai ba sai ga mutane a ce an zo ana masallaci ga wasu masallacin sun karkace nan wannan ya karkace nan ana a'a alƙiblar Ka'aba ba tana nan kawai ce ma Ka'aba tana nan Ka'aba dai an ce tana nan gabas kawai shikenan amma ka dan ce ka tana nan din nan a'a tana dan nan din nan a'a tana nan kai dai an ce ka kalli bangaren gabas a shikenan ba ka huta haka ce setin ta sai ka gama karkace karkacen ka inda da na'ura ta zamani ana saka ga ai gaba ɗaya ma kai tsakaninka da ita ya kai kilomita 100 la'alla ko wani abu makamancin haka to sauki kenan na addinin musulunci sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa haythu ma kuntum duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum shaqarahu ku fuskantar da fuskokinku shaqarahu mana bangaren sa bangaren masallaci mai alfarma din innal ladina utul kitaba lalle wanda aka ba su littafi idan mutum zai yi sallah ta nafila kuma yana kan abun hawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi nafila akan abun hawa sai ya tsida dabbar tasa sai ta da sallah ya kabbara yana kallon setin alƙibla sai ya sake ta ci gaba da tafiya yana sallar akai a haka duk inda ta juya kuma yana sallarsa akai a haka saboda kullillahi al-mashriq wal maghrib ai da gabar da yamma da ko ina ma duka na Allah ne in za a tada sallah din dai akan abun hawa sai a kalli alƙibla in kuma ba wannan ba mana an arga an ko an kora dabba din ko abun hawa an riga an tayar an yi ki ya ci gaba ana sallah kuma ana kallon koma ina ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai suka yi tafiya da suka je sai gari yayi hazo aka yi hajiri babu aka kasa gane ina ne ma alqibla sai aka yi sallah ba sai cin ka'aba ba wasu suka ce nan ne ka'aba wato alqibla wasu suka ce a nan ne wannan suka yi sallah anan suka yi alama wannan ma suka yi anan suka yi alama da gari ya waye tunda gurin za su kwana sai suka gane cewa dukkan su ma ba su yi sallah sai cin alqibla ba wasu suka ce to mu zamu canza wasu suka ce a ba zamu canza ba sai mun koma tunda yau zamu koma gida sai mun je mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ce mu canza sai mu canza in ya ce tayi tayi suka zo suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ko ina ma na Allah ne da gabar da yamma duka inda kuka yi din kun yi ba laifi wanda suka canza khalas yayi wanda ba su canza ba kuma yayi saboda ka idan mutum kansa sai ya juye sai ya yi sallah ba sai kan alƙibla ba sai daga baya ko bayan kwana ɗaya ko kwana biyu da kai a garin sai ka gano ashe sallaran da ka zo dinnan fa a ɗakin da aka saukar da kai dinnan fa ashe ba sai tun ka'aba kai ba yanzu ba ka canza wannan sallah din ba yana daga cikin sauki na wannan addinin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladina utul kitaba lalle waɗanda aka ba su littafi mana yahudu da nasara la ya'lamuna annahu alhaq lalle suna sana cewar shi din fa gaskiya ne shi me shi manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa gaskiya ne siffofinsa ɗin gaskiya ne ƙura'anin da ya zo kuma da shi shi ma gaskiya ne min rabbihim daga ubangijinsu ɗaya daga cikin wato yahudu yake cewa ni fa na san yake ga sayyidina umar shine wato abdullahi bin sallam wanda yake ya zo ya musulunta ya zama musulmi yace ya umar ni fa na gane shi yana zuwa na gane shi na san annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda in san ɗana ya ce kai na fi sanin sa ma fiye da ɗana tunda shi na karanta shi cikin littattafa lallai shi ne annabin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya aiko sai sai na umar ya ce lallai ka faɗa gaskiya ya Abdullahi bin Sallam lallai waɗanda aka ba su littafi wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sai Allah ta'ala ya ce wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun Allahu tabaraka wa ta'ala bai rafkana dangane da abin da kuke aiwatarwa ba duk abin da kuke aiwatarwa Allahu tabaraka wa ta'ala yana sane ya san me kuke aiwatarwa subhanahu wataala nan
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
حياك الله الله تبارك وتعالى يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب للي إذن kaje wa waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara kaje musu da bi kulli ayatin kaje musu da kowace irin aya ce kowace irin mu'jiza ma tabi'u qiblataka ba za su yi biyayya ga alqiblarka ba ba za su bar alqiblarka ba kowace irin mu'jiza zaka ba musu da ita kowace irin aya ce ba za su yadda su bi alqiblarka ba wama anta bi tabi'in qiblatakum Allahu tabaaraka wa ta'ala ce kai ma kuma ba za ka bi alqiblarsu ba wama ba'duhum bi tabi'in qiblata ba'dhin hakanan sashinsu ba zai bi alƙiblar sashi ba wa mana yahudu ba zai bi alƙiblar nasara ba nasara shi ma ba zai bi yahudu ba wala in ittaba'ta ahwa'ahum lalle idan ka bi soye-soyen zukatansu san zuciyarsu min ba'di ma ja'aka bayan abin da yazo maka min ilmi na daga ilimi ma'ana bayan wahayi bayan zuwan alqur'ani innaka idhal lamina zalimin to kai ka zamto a wannan lokacin daga cikin azzalumai kenan an yi magana da damiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda ake nufi sune mu al'ummar sa ake nufi ba wai shi din ba amma aka yi damiri da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗansu gurare Allah tabaraka wa ta'ala yakan wato yakan kira shi a matsayin shi damirin shi amma ana nufin mu ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihin haka ce ya ayyuhan nabi ne ce ya ayyuhan nasu sai ya kira shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala in wala in ataita alladhina utul kitaba inda zaka zo wa ahlul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak kowace aya da zaka zo musu da ita kowace irin mu'jiza kowace irin aya ba za su bar qiblarka ba wace ce alqiblarka ita ce ka'aba ba za su bi wannan ba wama anta bi tabi'in qiblatahum kai ma kuma zaka bi tasu ba wacce ce tasu wato shine baitul maqdis ta ainihin yahudi kenan wama ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'dihim ba'dhin hakanan sashin su ba zai bi alqibla sashi ba su wato yahudu suna kallon yamma su kuma nasara suna kallon wato su yahudu kai suna kallon gabar nasara suna kallon yamma to ba zai yiwu su yahudawa su da nasara ba su ma nasara ba su da yahudu ba dukkan su ba su da juna ba kai ma kuma ba za ka bi tasu ba kenan kun rabu gida uku kai kana musulunci su suna yahudanci su suna nasaranci Allah tabaraka wa ta'ala ce idan ka bi son zuciyarsu to lalle za ka zama cikin azzalumai kenan ma'ana duk wanda ya bi son zuciyar waɗanda suke ba musulmai ba lalle ya kasance cikin me cikin wato azzalumai ma'ana cikin waɗanda suka saba Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake saban Allah ko ya yake sunansa zalunci mafi girman zalunci kuma shine shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke ba musulmai ba kuma su suna yin shirka ne to wannan sune tatattun azzalumai ma'ana su ne mushrikai Allah tabaraka wa ta'ala yace wal kafiruna humu zalimun kafirai sune wato ainihin azzalumai na ganin ya kamata mu tsaya kenan dan ce sauran mintuna kaɗan na'am a farko ya kamata ne da ɗayan tambayar kamar yadda muka tsara insha Allah sai bari sai mu wannan saboda ka zamu takaita nan abinda ko akan ayan ne abinda makaranta da dai muka fassara da dai Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne fuskuri Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta min muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ji dan ƴan uwanmu musulmai da suka riga mu mutuwa akwai malamin mu malam Musa Arab azdan ga Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa shekaran jiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama da dukkanin ƴan uwa musulmai da suka riga mu mutuwa Allah ta'ala ka ji kansu mu kuma Allah ta'ala ka samu cikakken imani ya ubangiji ibadojin da muke aiwatarwa a cikin wannan wata da ma wajensa Allah ta'ala ka amsa mana ya ubangiji ka ƙara wa garin nan albarka da kuma zaman lafiya wanda suke ta kokarin taimakawa fi sabilillahi nan Allah tabaraka wa ta'ala ka saka musu da gidan aljanna ka kuma albarkatu zuriyarsu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum